إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara haɗurin a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke ugwar karkada a birnin da magara yau muna 19 ga wata na safar hijira shekara 1437 wanda ya dace da ɗaya ga wata na 12 shekara ta 2015 darasinmu na yau za mu yi darasi na 43 a cikin littayin alwajiz fi fi kisnatu wal kitab al-aziz darasi na 43 insha Allah kayan muhara akwai wani dan uwa cikin darasi da ya gabata ya fahimci cewa da muka yi bayani na mutum ya bar wasu wasi sallah kurin ta yi kamar an kore kenan sujudu sahwi a bayanin da ni a wancan mun yi bayani ne kan mas'ala ta wanda yake kokonto na farko dai cewa muna magana mas'ala ta mutum ya sami yaƙini ba aiki da kokonto bayan yaƙini na ka misali na mutum bayan ya ƙare arwallah sai wani ɗarɗare zo mishi ya yi kaza ko bai kaza ba kinan matuka ya tabbatar da ya ƙare a wannan daga baya kokonto ya zo bayan ya ƙare shi malamai ke cewa bai aiki da wani kokontan sai ya tabbatar da ko da iska ce misali a cikakka ya aiki da wani kokontan matuka ka tabbatar da ka a wannan kokontan ne kana kokontan iska ko ka ko kai ba kuma mutum akwai mutumin da yawo daman haka ce ɗabi'a shi komi yayi wasu wasu yake a ce irin wannan mutumin da yake wasuwasi cikin dukkan ibadar shi to ya hasa aiki da wasuwasi duk abin da ya ya kare kai koma baya shine maganin wasuwasi kura sai darasin mu na yau insha Allah za mu tashi bayani akan ina ga ruwaya ta Abdullahi bin Abbas muna cikin abinda ake karanta abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke karantawa a cikin sallar shi ta nafila ta naga ce a ta rakatul fajr abin da yake karantawa a rakatul fajr mun karanta ruwa ta Aisha radiyallahu anha na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni'matu sura ni'matu suratan ma dalla da surori guda biyu yuqra'u bima yuqra'u bihima fi rak'atayn qabla al-fajr raka'a biyu da ake karantawa kahin ketowa kahin sallah ta asuba kenan sallah na qabla fajr mana kahin sallah asuba kenan sallah ta rak'atul fajr abinda ake karantawa a cikin ta qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun wannan shine bayanin da muka yi a sati kuma da ruwaya ta Abu Hurairah shi ma ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta a rakatul fajar ya karanta kuliya ahlul kafirun da kulul ahad illa tsarin ina karanta da kuliya a tawarko a tabi kulul ahad wannan shine abinda mun karanta a wancan sati insha Allah za mu tashi hadisi na ibn Abbas yace wa an ibn Abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما sai karanta ƙulu amanna billahi wa ma unzila ilaina isa al'aya ta biyu ya karanta ƙul ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la taqrabu ba'dana ba'dan ba min dunillah in tawallu qul shahadu bi anna muslimun wannan ayoyi kenan guda biyu ya karanta su kambacin ƙuliya qulul ahad kenan wa'annan ayoyi kambacin wancan kuliya da kulullahu ahad sai ya ce wa ibn mas'ud qala ma usi ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر يقول يا أهل الكافرون وقل هو الله أحد عبد الله بن مسعود ke cewa radiyal anhu yace ma ausi bana ban iya kilgawa kenan ko sunu da so da yawa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya karantawa a raka'a biyu ta bayan magariba da raka'a biyu ta kayan sallah ta asuba na iya karanta kul ya ayyuhal kafirun da kul huwallahu ahad na wani zai gato ya aka yi maganar ta rakatar fajar annabi iya bayyana a iya bayyana wani lokaci da aisha ta kace wani lokaci aisha tana ce annabi wani lokaci yakan koye amma daga an ya karanta fatiha kenan wani lokaci ne ke koye wani lokaci iya bayyanawa kuma akwai ruwa tabbatatta ta aisha radiyallahu anha akan cewa lamari na nafila kowanne mutum koyo ka bayyana ko ka asirce nafila ba ta sharaɗi ana sana cewa da cikin wata yace Allah kawo sauƙi cikin lamarin duka in dai nafila ce ba wani zaɓi duk wanda kai ɗaya ne kana zaɓi ko ka bayyana ko ka asirce in dai nafila ce kuma ba ta da mushkila sai alwutar sai magana ta wutiri yanzu wata wutiri kinama a hausa abinda yake mara hukumuhu wa fadaluhu wannan babu zai magana kan me hukumcin shi kenan farilla ne sunna ne mustahabi kaza ne wajibi ne abin da nake matsayin shi a shari'a kuma da fadala ta shi yin muturin sai ya ce alutur sunnatun mu'akkada wutiri wata sunna ce mai ƙari حتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر wannan zai ka hujjoji na matsayin shi cewa dai ruwaya ya ce manzana sallallahu ya kwadaitar akan yin wuturi ya zaburar a yin shi kuma ya kwadaitar a yi hatta alaihi zalal kuma waraqaba fi ya zaburar da yin shi kuma ya kwadaitar da yin shi ma ba da kenan fadala da yin shi wutar ya kawo hujja wannan hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya cewa inna Allah witrun yuhibbul wutara Allah wutiri ne kuma yasan wutiri kuma na Allah shi ɗaya ne bai da aboki eh bai da aboki daidai da shi kenan dan haka har iya san kuma ayi wutiri cikin ibada wannan ruwaya imam al-bukhari ya rawaito haka imam muslim sai hujja ta gaba wa an ali qala inna al-witra laysa bihatam wala ka salatikum al-maktuba walakin rasulullah sallallahu alaihi wasallam awtar thumma qala يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر ta wannan ruwa ibn maja ya ruwa haka imam turmuzi haka imam nasa'i abin da ke hadisin sai tana ake ban labarin cewa inna lutara ya tafi hatam wutiri ba ba farilla bane ana ba dole bane kuma wala ka salatu kuma ka tuba kuma bai da matsayin sallah ta farilla kenan bai matsayin sallah irin guda biyar walakin amma duk da ba farilla bane ba mana ba wajibi bane ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama auta ya wuce kuma yayi kira ya ala qur'an ya ma buta qur'ani awtiru ku wutu ku wutu fa inna Allah witru yuhibbu wutra Allah wutri ne iya san wutri ya san komai mara kenan Allah iya san abu ne kenan nan annabi kwadaitarwa ce da yi ya kira nan kira da yana jan hankali na kwadaitarwa amma wani abin sanan ne cewa a musulunci bayan wannan sallah guda biyar ba sallah ta farilla wannan su ne din nafiloli ne kuma wutarin duk ƙarshen shi ta ko ruwaya ta ce mallamin tuwa falisa min na wani ta inganta ba na wanda bai wutar bai tare da mu ta kore cewa wanda bai wutar bai tare da mu ba ruwa ba ta inganta ba ko sai akwai ruwa ban da wani da dama da suke tabbatar da cewa wutari ba dole ba ne ba farilla ba ne ba amma akwai lada da ake samu a ciki kurin shi ne amma bai matsayin farilla sai waƙatu lokacin da ake yin mutum ya ce yutul wuturu min ba'd salatul isha ila dalil fajr ya halitta mutum ya yi wuturi tun daga bayan sallar isha har zuwa ketowa alfijir lokaci ne da ka sallar isha bayan ta kudin lokacin sha shiga har zuwa ketowa alfijir lokacinta wa huwa fi thuluthil akhir min al-layl afada amma in ya samu ayi a daya cikin kashi uku na dare ayi kenan ƙarshen dare kashi na uku idan ka raba dare gida uku kashi ɗaya na ƙarshe ya misali ƙarye biyu zuwa ƙarye misali biyar misali ƙarye biyu zuwa ƙarye biyar wannan talbakin tsakanin wannan ya yi an aisha ƙalat min kulle ne kan autara rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awalin lai wa ausatihi wa akhirihi fantaha wuturu ila sa ashe da kiban labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan dare ya wuturi a dukkan dare mana a kowane yakin dare ya wuturi ya yi a harkon dare ya yi a tsakiyar dare amma ƙarshe sai ya kai wuturi shi lokacin suhur ƙarshe haka yake shi ko shi lokacin da yi ya ce wasu ta haku ta ajiyar wuturi awalin ne liman kanshi Allah ya staƙi da akhirar a lokaci guda jim da an yi san shi lokacin ƙarshen dare ya yi amma ci ana so a gaugauta wutiri a harkon dare gawa ga wanda yake tsoron in ya kwanta bai tashi to yi shi a harkon daren shi a nan ya yi mishi samun tabbas كما يذهب تأخيره إلى آخر الليل لمن ظن أنه يستيقظ آخره haka an kira ce nan an so a gaggauta wutiri ga mai tsoron makara ke bai halka ba kuma a lokaci guda an so a jinkirta wutiri shi kuma gawa ga wanda yake tabbacin iya da yakinin cewa zai tashi wanda dai san kudin an bana ba dai kudin ya makara kina wanda yake da nutsuwar da tabbacin cewa ba zai makara ba to ya bar wutirin shi a ƙarshen dare ya yi wannan bayani mai hujja a kan haka daman komi dai daman iya dogara kan madogara da ce maka za zai kama ka madogara kan haka sai ya kawo ruwaya wadda abu dawud haka ibn majah haka na ga ibn khuzaima hadisin da ya tabbata cewa yace an abi qatada anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li abi bakr mata tutir qala qultu utiru qabla an ana faqala li umar mata tutir qala ana thumma utir qala faqala li abi bakr akhasta bil hazm aw bil wathiqah وقال لعمر أخذت بالقوة أبو قتادة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مع أبو بكر متى توتر يشكي توتر يشكي توتر yace wuturu qabl an anam ina wuturi kafin in kwanta Abubakar kuma yace Umar kaiwa mata tuturi yace kake wuturi ya ce a namu sun ma'utur ina kwanta in yi barci kuma daga baya in yi wuce ba faƙalar da abubakar na mutum abubakar a hasta bil hazam aubin wasiƙa to abubakar kai ka kama tabbas don kayan hatara mana kayan takanutsan takanutsan ce kwarai don kiran baka haɗarin ka magana kenan kai ka kama kayan hatara kwarai ka kama kai ta karɓar ka abu ko ka kama garanti ka samu tabbas ka rike tabbas don gana warke ya ce ma umar a kasar kuwa kuma kwarai ka rike ƙarin niyya ƙarin niyya ce ƙarin niyya ce ka sha ƙari kuma ka kama ƙarin niyya mana ƙarin ba ƙarin niyya ba akwai haɗarin amkara kenan kai ka ƙarin niyya ya yi wata ƙarin niyya shi kuma da kama tabbas wannan takalman kaji ya sa shi gaba daya nan da kenan takaice kenan nan yayi bi kowanne dan irin ko halin shi shi ya tsoron makara ka kama ta bakai makara yi ba sai a harkon dare me ya ƙarshen dare lalle akwai ƙwarai ƙarfin niyya ka abu wanda ta gudun makara ba makara ba kenan وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشي فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت aisha radiyallahu anha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance tace iya sallah wa ana raqidatun mu'tarida ina kwance kuma na gitta alqiblish shi akan shi hudu shi akan shi hudu ya ta gitta haka tace fa idza arada an yutur in yayi in yazo karshe zai rihi da wutiri a lokacin nan ta ce a yi ƙazani fa'autar sai ta dami in yi wuce kaji ya zo ƙarshe sai ta a wannan ruwaya imam bukari ya roto musulmi ya roto kenan iya barinta amma a wuce ƙarshe ta aridaita sai adadin raka'atul wutur wasu fatuhu adadin yawan wutiri raka'a nawa ake kuma da siffar yadda ake wutar shi za mu gani a nan ya ce a ƙallul wutir raka'a ƙarancin wutiri a samu raka'a ɗaya ƙarancin shi raka'a ba ana iya raka'a عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى وأن رواية إمام البخاري مسلم هكا إمام النسائي إمام الترمذي abdullahi bin umar ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul layl masana masana sallar dare bibi ce ayi biyu ay sallama ayi biyu ay sallama fa idza khashiya ahadukum subha in dayan ku ji tsoron ketowa alfijir kana biyu kai sallama an kai tsoron ketowa alfijir to ya karihi da raka'a guda sallar raka'atan wahida sai ka sallaci raka'a guda tutiru lahu ma qad salla sai ta maida maka abin da kai wutiri gaba daya kidan kai wutiri bi bi bi kare da wutiri kidan kai duka sallar kidan har ta bayan ana suna da wutiri to nan duk da ya ce masana masana babu kaidi sai maka magana nawa ake yanzu zaka ji magana da zai kawo nawa ake bibiyin har nawa kuma sai bibi ake yi kadai insha Allah ya ce wa yujuzu an yutar bi talat ya halitta a yi wutiri da raka'a uku au hamsin ya halitta a yi wutiri da raka'a biyar au saba'in ya halitta a yi wutiri da raka'a bakwai au tis'in ko a yi tara duk wannan ya halitta sai yanzu zai kama ka madogara ta hakan sai kawo ruwaya wata imam al-bukhari ya roto haka imam muslim ya roto haka abu dawud haka imam tirmidhi yace an aisha qalat ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'a يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا عائشة رضي الله عنها كبار الأباني تنا cewa ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في مدار نفسه غيره manzan salama bai karawa a ramadan ko a wani ramadan bai karawa ala ida ashirta raka'a bai karawa a kan raka'a goma sha ɗaya a nan iyaka ce ko a ramadan ko wani ramadan bai karawa akan raka'a goma sha biyu ta ce yusalli arba'an fala tas'al an husnihin wa tulihin tace yakan yi sallah raka'a hudu wannan raka'a hudu tace kaka tambayi irin kyawun da tsawon su kai ba ka tambaya ba kwarai kenan ga kyawun kuma ga tsawo raka'a hudu ke dogaye ke kyawa kyawawa kamar tambayi irin musu irin kinsa tsawon su in yi wannan hudu sun mai salli arba'an kuma ya sake yin ba yana ke gama an yi hudu kuma a sake wata hudu sun mai salli arba'an kuma ya sake yin wata hudu bayan wannan hudun ta ce su ma wannan hudun falla ta sa'ad an husun hin wa tolihin kakka tambayi wata ba sai gama gaba kyawansu da tsawon sun mai salli talata kuma ya sallaci raka'a uku bayan wannan hudu sau biyu takwas kuma ga uku sha ɗaya ba yanzu nan mun samu sha ɗaya nan masa'alar yusalli arba'an ba bayani a hili ƙarara ya raka hudu shirin raka hudun wannan biyu ne yake ya zama bai sallama ba ko ku zunguri hudun yake zamna duk wannan babu nasi a hili ƙarara sa malamai ke bayani wasu su ce iya zaman tahiya iya zama na farko ya yi tahiya sallama ce bai sai ya tashi daga baya kawo biyu da kwanye tahiya sallama wasu ce a'a kurin zaman ma gaba ɗaya bai sai ya hudu zungur shi dai a nan kama albani ya kawo wani matsala cikin yamu ramadan ce gaskiya shi bai samu wani bayani ba wanda yake shafiyan wanda mai warkarwa wanda zai iya wannan hudun da aka yi an zamna ba a zamna ba babu wani abu a hili karara kowa zai kawo fa'inta shi kan wani matsala amma cewa wannan wurin iya doka iya doka an zamna iya doka ba a zamna ba ko iya doka don za mu ga wasalloli da ya yi irin wannan duka ba zama sama ma da haka ko mun ga inda ya zamna illa bayanin da ya a can ya ce ta wannan matsalar ta aka hudu hudu an zamana ba a zamana ba ya ce ta wutiri ta uku ba ta ɗaukar haka domin wutiri akwai nasan hadisi wanda ya tabbata a nan salar salama ya ce kaku kwatanta sallar nafi da magarba mana magarba ce wutar sallu kenan ka ai wata nafi da irin magarba to magarba ita ce ake zama a yi tayya a tashi a kawo ba sallama a kawo raka a kina anan kina an hana yin wutiri a yi raka a biyu a zamna ba sallama a dole a yi sallama ko kuwa ka yi taɓa zarce gaba ɗaya ka yi zama guda shi ne dama dama wanda ya yi in za a wani wutar uku a yi raka a biyu a yi tayya a sallama da gaba a kata uku ko kuwa mutum ya kawo ukun gaba ɗaya ya yaji ta ƙarshe ta uku ya zama ya tayya amma ya raka a biyu ya zama ta iya basalama wannan nasu ya hana haka za mu gamsha za mu jira kamar nau'in yau ya kawo yanzu dai nan ya kawo mana raka a hudu kyawawa dogaye raka a hudu kyawawa dogaye kuma aka yi raka a uku shaɗi ta samu ya ce wa anha wata ruwa ta aisha radiyallahu anha قالت تشك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها wannan ai da mace maka zai ka maka siffofi yanda ake yanka yanzu da wata tsirin kala ce ashe duka labarin Aisha ne tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya sallah a cikin dare raka'a goma sha uku maimakon sha ɗaya sha bakwai ta ce a wannan sha uku yana wuturi da raka'a biyar wannan raka'a biyar da yake yi layi da fi shaɗin illa fi akhira bai zama a kowace raka'a sai a raka'a ta ƙarshe ta biyar zai zamna ya yi tafiya da sallah raka'a biyar zungun wannan wata nau'i ce daban mace ta kenan nan kenan an yi hudu an yi hudu aka kawo biyar don akwai rikici kwarai matsala ruwayar sha ɗaya da sha wasu na ga cewa akwai wata isham wanda yake kace min haraka ta alfajar akwai ta cikin talbatun aka kawo ruwa cewa wannan sallah sha uku daga ciki akwai raka ta alfajar akwai tarwa da haka wata ruwaya cewa annabi sallallahu yana wasu salloli raka'a biyu nafila gajeru ban sallar isha kenan iya buɗe sallar dare su an ce ana sasa a cikin wata ruwa da albani ya ce wannan ita ya ɗauka akan cikin hudu na farko takwas na farko amma dai wannan shine wurin da ake samun iya ta sallar dare sha'akun wannan don akwai masu ganin sha'akun akwai zira'a wannan sha'akun akwai zafarwa da kawai ta tabbas ta a cikin sha'akun akwai rika talfajar shi ne da ke nan damun ake ne iyaka sha'akun ce da zama gaba da gaba sha'akun to nan ke na aisha ta ban labarin wannan sallar sha'akun ta ce iya yin raka'a biyar da babu zama sai a raka'a ta karshe nan ma cewa an hadin dai aisha ke ce wannan ruwaya wadda za mu karanta aisha dalilin da imam muslim ya kawo ruwayar ya kawo kware wata wani kista da ya kawo wannan barin labarin aisha radiyallahu anha akwai daya cikin magabata sa'ad bin sham bin amir irin mutane karin imani ya imani ya tsaka sun shekarun duniya gaba ɗaya ma kuran gwanda ya je duk abin da ya mallaka ma kuran ya je sai da dukiya shi kun kun jihadi hai mutu kuran ya je ya saki matar shi ce ya saki ya saki matar kuma ya ce duk abin da malaka ya zo madina iya da gidaje a nan yan garake ya zo zai sai da garaken da gidajen kun zai ta yi jihada wurin kurin sai ya kun haƙa da duniya ko ya yi jihadi ya rabu da matar duke gaba da sai da da ya zo madina sai wanda ya gaba da su ce kai wannan abin da kai tambaya ba wannan abin da kake manzana yana raye wasu mutane shidda sun je gidan shi da irin wannan masala irin ta haka ta yanke da duniya gaba daya annabi ya ce musu a'a na yi tsoron Allah ije musu tsorokar ba tsoron Allah su komi iya ya ce ina armi ina arman mata ina barci in tashi in yi tsalla ina cin amince bar wata banna azumi ya ce duwanda ya haka wanda waye duwanda ya kyamsu na zaɓe tare da takaice dai annabi ya hana su abin da suka yi niyya irin naka amma yanzu ka je ka yi tambaya je ka sama abdullahi bin abbas ka mai tambaya kan abin da kake niyya to yanzu a takaice dai ya mai da matar tashi kuma dukiyar da ya so sai da ya fasa yanzu kuɗi ya neman mahuta wata hanya zai kama ta tsira shi da sarki sama abdullahi bin abbas cewa iya mai tambaya yaya a nasarar makina yake yake sallolin shi na wutiri abinda ke shi abdullahi bin abbas ce abin zanga maka duk duniya ba mai waka labarin wuturin annabi sallama kamar aisha dole mai labari kasa da take bayan baka labarin yadda annabi ke wuturin irin aisha kullum ka gaskiya aisha gaskiya aisha kullum ka je ka samu zuwa wurin ya samu hakim bin afla ta cikin magwata ya ce mu je ka haka wajen aisha suka je suka nemi uzini suka shiga ta ce hakim ya ce hakim kai da wa mamma ya ce sa'ad bin amir sa'ad bin sham bin amir ta ce ayin sham wani sham ne sham bin amir ya ce shi ta ce irin Allah ta mai kirki man ya zan wuce ta yi fi uban kwarai don uban ya iya cikin suka suka samu shahada wanda ya sa a uhud ta yi ba ta sama ban da shi to ana ta kaice ya ce abin da ya kawo ni na zo in tambayi rayuwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam halin annabi sallallahu alaihi wasallam da ta ga mishi tace bakan da alqur'ani ba sai kan da alqur'ani sai kan kullu alqur'ani na ba halin da kullu alqur'ani kullu kan ta alqur'ani kullu da abin da kake kullu alqur'ani ka kan ta alqur'ani da alqur'ani ya ce ayi nayi na bari annabi haka yake kullu ke mai son ki samu wadar da annabi ya rayuwa da take kan ta alqur'ani da abin da alqur'ani ya ce haka za a yi haka annabi na bari haka zai bari na kyautatawa na sassartawa da abin da alƙur'ani ya ce a yi haka annabi sallama yake haka ki aikace ta ce haka yi sun ba wani kasa kan kwala kenan ga shi ce shi daga nan mace to shi wallahi shi ya karewa shi daga yau ce bai kara bai kara kwata mai abu ya kare bai ya kare shi ya kare komai kun ta gani shi kenan ita kuma daga baya wanda zai kara haka nan ma mata shi daga nan ita mai zaura ai ga ga kwani hannu ko shi qur'ani ga ga qur'ani hannu ga shi komai a ciki yanzu me ya saura ya je ya dauki qur'ani ya bude aiki da shi magana kenan mutum ya iya maka ba ga nan ba to ga hana annabi sallallahu alaihi wasallam ka ɗauko ga abin da ke ciki sai ya ce mata iya tambaya masa'ala ta yayin magana hutu ne ta ce baka kanta alkur'ani a nan ma shi na kanta alkur'ani ta ce allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da sura ya ayyuhu na muzammi kummin laila illa qalila nisifahu aw usminu qalila aw zid alayhi wa ratilu qur'an tartila ta ce Allah sukar da wannan aya wannan sura ta ce sai Allah ya rike sauran ayoyin sauran sura Allah ya rike wannan aya sauran a sama sai da aka yi wata goma sha biyu shekara guda zungur aka yi annabi iya sallah da sahabbai ba su da komai tsada cikin dare ne mana ayi ya aihul muzammil ya kai da kallon da barko ƙummin laila illa ƙalila ka tashi cikin dare kai ibada illa ɗan kaɗan zaka rage cikin dare nisufahu a wun usminu ƙalila ko ka raya rabin dare ko ka rage kaɗan a cikin rabin daren auzula alai ko ka ƙara ka rabin dare ba su kwanta sai kan ƙulani daki daki haka annabi ya ci gaba da yake sallah haka wasan kumbura da sabai haka yi ta ce bayan shekara guda sai allah saukar da ta kafif إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وتعرف من اللي معك ولا قد الليل والنهار على ما لم تبصروا فتاب عليكم فقرأوا ما تسمعون من القرآن tace bayan wannan Allah saukar da cewa inna rabbaka ya'lam lalle ubangijinka ya sani annaka taqumu adna min thuluthay layl Allah ubangijinka ya sani kana tashi ƙasa biyu na dare a rabdar gida biyu iya kusan tashi na dare awa goma sha biyu iya awa takwas misali na ibada shi sulusai da deciyar shi sulusai da deciyar kan dare da ce wa sulusa a wani sufahu kuma kana raya rabin dare wani lokaci wa sulusahu kuma kana raya ɗaya cikin uku na dare haka kuke da kai da wasu jama'a wata fi mina jama'a da wasu jama'a da suke tare da kai na tsabai kenan to wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar alim Allah tusu fataba alaikum faqra ma tasmi al-quran yace Allah ya kaddara dare da rayam su lokaci Allah ya san buku iyara da kullun baiwa laka uzuri a cikin akwai dan bulagoro akwai jihadi akwai kasuwa akwai rayuwa ba yake hukun kamar malaika da mutum malaika da kullun ya bada Allah mutum da baiwa a cikin kullun ya sallah akwai bulaguro akwai musu akwai gajiya ke ta ce wannan aya da ke nan an saukar da farkon aya allah ya farata wutiri a nan sulama ya yi sahabbai sun yi bayan shekara guda allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da sauƙaƙe wutiri ta ce aka sauƙe shi bayan farilla ya kuma mustahabbi kai wani shi ka tabbatar da annaba kan shi wutiri bi kan wajibi kan shi wannan ruwa ta musulun cikin sai musulun kawo ruwaya kai imam musulun kawo wannan ruwaya kahin ya kawo wannan abin da zama mata ya kawo wannan tarihi na matsayin mutuni kenan ba wajibi ba ne a takaici kuma ga yadda ake sai bayan ta kare wani bayan gaba ɗaya aisha rajin la'ana sai take siffanta musu yaya yake wutuni sai take cewa kunna nu'iddu lahu sallallahu alaihi wasallam siwakahu wa tahurahu fa yab'athu Allahu ma sha'a an yab'athu min al-layl tace mukan zo kullum da mun abin kowace ta kasa ne muka mai tattalin asuwaki da ruwa na arwalla ko wanka kullum da mai hikimi garanti ta da daga tashar bacci asuwaki ki fara iya tashi asuwaki ki fara shi da sunna shi shi ki fara ta tawaci kai muna mai tattalin asuwaki da abin tsarki fa yaba asuwallah ma sha'ani ba su min al-layl can cikin dare da abinda Allah kaddara na dare sai ta tashi kin cikin dare sai tashi idan ya tashi fa ta tawwak sai a sauki wa tawadda kuma ya arwala da kullum yan wama bayan sufa arwalla sai idan za a kama sufa arwalla sai gaba a kama gana aswaki bai cikin sufa shi wani abu ake da ake kayan a fara ta kayan a fara arwalla ake aswa saɓanin wasu ana kukuru ana haka ana kukuru ana haka ba a yi idan ka zo inda mai za ka aswaki da farko kake fara yi ka yi ka kare ya ka aji in so kuma zaka fara wannan ba ruwan ka daga asibiti kuma sai a kurkura a shaka a yatar kura tace zai asuwaki kuma wa yatawadda ya arwala wa yusalli tis'a wa yusalli tis'a raka'at zai sallaci raka'a tara mutum iri iri can mun yi goma sha kuma ko tace zai sallaci raka'a tara la yajlisu fiha illa fi thamina bai zama ana raka a tara kurin ya yi karatu ya karatu ya yi ruku ta su sujada biyu ta su bai zama bai zama a raka a wannan tara sai a raka a ta takwas yake zama fayi zukurullaha wa ya hamaduhu wa ya du'u in yi zamana ya ambaci Allah ya goje ma Allah ya yi roƙi Allah duka wannan a zama na warko akwai adda a zama warko kinin bayan tahiyya da zai amda ke da na addu'o'i yayi a raka takwas ya zama daya tace thumma yanhar bayan ya kare wannan tahiyya yayi addu'o'i ya kare kuma sai zabura ma'ana ya tashi wallahi yusallim bai sallama ta karma bayani bai sallama arama da yayi a raka takwas ya zamna yayi tahiyya ya addu'a ya komai ya kare amma bai sallama ta ce sun ma ya ƙun fayusalli tasi'a sai ya tashi ya kawo raka ta tara wuce rike nan ma sun ma ya ƙa'ud fayu zukurullah wa ya hamadu wa ya du'u nan ma zai zamna ya ambaci Allah ya gode ma Allah kuma ya roƙi Allah din dai abinda ake a cikin gari nan kenan ya tabbatar da cewa dai kowata tahiyya akwai addu'a akwai roƙo ta ce bayan haka sun ma yusallin mutasaliman yusimu'na kuma sai ya yi wata sallama wadda yana jiyar da mu ita ke iya bayyana yanzu raka'a tara sun ma yusalli raka'atai ne ba da ma yusallin hukari kuma yana wata sallah raka'a biyu iya zaune iya thumma yusalli kinan bayan wa'incan da suka kare kuma yana sallah raka'a biyu amma wannan a zaune yake yanzu ya gaji an gaji kenan wannan shine hujja da ake kawowa ta yin raka'a biyu bayan mutum wani iya da cikin abin da ka bayan mutu ya kana iya raka a biyu bayan mutu wannan shi ne daga ciki fatilaka ida asharata raka ya bunai wannan su ne raka a goma sha ɗaya ya ɗana ta gaya ma sa'ad bin shan bin an haka ce raka a shi goma sha ɗaya a cikin duk da wasu na kawo wannan raka'a biyu sa ɗaukan ta a raka'atul fajr ce to amma duka abin da wuri ne mutamal iya ɗaukan abu ba abin wadi ahi ba tace falamma asanna annabi falamma asanna nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam wa akhadha bil lahm aw tar bi sab'a wa sana'a fi raka'atayn mithl sana'i al-ula mithl sana'i al-awwal fatilka tis'u ayat daga tisu'un ya bunai ta ce lokacin da shekaru suka kama shi ya kwan biyu kuma jiki ya yi ɗan jiki sama da da autara bisa ba'in sai yake wuturi da raka'a bakwai wasu na'afin raka'atai ne bita sanayi الأول kuma yanda can bayan ya ƙare ya raka'a biyu waccan azam na ko nan ma da ya bakwai ya ƙare in ya bayan bakwai sai ya kara raka'a biyu azam ne irin yanda ya a farko da aka ambata wannan ta ci ɗana fatilka tisu ya bune wannan su ne raka'a tara inan ƙarshe dai a tara ake tsayawa a cikin dara wannan ruwaya imam muslim haka abu dawud haka imam nasa'i sun zo da wannan hadisi yace fa in autara bi thalathin qara'a fihin ma huwa al-madhkur fi hadha al-hadith to mun ce ya iya wuturi da raka'a biyar da raka'a to in ya wuturi da raka'a uku a nan iya karanta wa'innan ayoyi da za mu ambata a wannan hadisi na gaba iya karanta wa'innan ayoyi domin wasu ɗoka aka ce shafai da wuturi kun ɗoka ko a ce wuturi ma ɗoka suke kurin ƙa'ida ce kurin aka akuce da yawa haka suke ɗoka kurin aka akuce dare a wajen wani bisan ma'ana ƙarawa kurin ƙare a wajen kun sai azumi ne a wannan akwai damali ne wanda zai raka uku shi ne ake ta karanta sautar a'ala ya zai kana an ibn abbas qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya karo fil witr bi sabbih rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad fi rak'atin rak'a fi rak'atin rak'a abdullah ibn abbas ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar imam tirmidhi da imam nasai ya rubuto cewa manzana sallallahu ya kasance iya karantawa a wutri iya karanta suratul a'la sabbi sun rabbika al'ala iya karanta ta iya karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu qul huwallahu ahad a raka'a ta yace fi raka'ati raka'a wannan kowace a kowace raka'a raka'a daya suratul a'la raka'a ta biyu qul ya ayyuhal kafirun ta uku qul huwallahu ahad la tarwa ta wani lokaci ayana iya karawa al-mu'awwadatan wani lokaci wani wacce kuma bacin kullum ta yanzu bacin kullum kullum bacin kullum kan yasa kullum ya kan kullum lau shi kenan ba ya kara ba wani wacce kuma ba kullum lau ya kara kullum sai wani lokaci to nan kenan inda ake cewa kenan wannan raka'a inda ake wutiri da raka'a uku ko kuma misalin kai bibi uku na karshe shi zaka masa na uku na karshe illa bayanin da muka wannan kusan a takaice duk wannan siffa wanda ya wutiri ko ka yi raka'a ka yi ta yi ya kai takwas ka zamana an ka ƙare ka kawo tiri da raka'a uku ko sai ka yi takwas ka zamana ka kawo tiri da raka'a ɗaya ko ka yi takwas shin ka kawo tiri da raka'a biyar ko ka yi ma raka'a ɗaya duk wannan kowanne a wutiri ja'iz ne kowanne a wutiri in kai ya yi ba wani mushkila kan shi illa kun bi karin bayani magana wanda zai wutiri da raka'a uku irin da muke mai yawa to mutum iya zaɓi biyu bai na uku imma in kai raka'a biyu ka yi ta iya ka yi sallama ka tashi ka kawo raka'a ɗaya ko kuwa in kawara baka zama sai a raka'a ta uku siffar ka yi ta iya ka tashi ya saba wani hadisi tabbatacce wannan zama da saka ruwa ya ya tabbata da cewa an hana kwatanta wata talla da magarba an kai raka ba kai salama ba kidan kamar zama kidan kamar ba wa ko sallah ya kushi an yamma magarba kidan ba san kwatanta nafila da magarba ke shi ne kun dalilin ba a yin tahiyya a tashi a yi tahiyya a yi sallama ko ko a yi sabbata da ci a huce gaba ɗaya wannan wa duka wani nau'in duwanda mutum ya yi ya yi mutuli kuma kana zaɓi ko ka yi biyu biyu biyu kana iya biyu ka jima ka huta ka yi biyu ka huta ka yi biyu haka dai shi dai da aka ce bibin kakka huce sha ɗaya ɗan wa za mu ji manganin magabata ko saɓani kan raka a wannan sha ɗaya wani su ce kana ita yi wani masana masana ba ka kai ta ba iyaka hujja hadisai na umar bin khattab umar bin khattab ya sa ubay bin ka'ab tamim mudari sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da raka 20 wata ruwaya 20 da kaza wata ruwaya dan wa duka wannan sabani da su suke yi suna sabani ne kan maganar hadisin umar bin khattab da raka'a nawa ce ya sa ubay bin ka'ab yayi da tamim mudari dan su ne umar bin khattab ganin annon sarasar da ya koma ga Allah da amsharar shi wannan a zamanin umar ya isko masallaci jama'a gurup gurup wancan can mutum goma can mutum biyar kowa ne jama'a abin kai a rarrabe wannan umar bin khattab ya ga wannan abin babu kyau a wajen rabuwa kin a rarrabe shi ne ya ce to shi iya ga abin da ya yi a mai da su a yi limami guda shi ne abin da ya yi wanda da ya gama kuma shi ne ma aka ce yan bida suka samu wuri ne ma bida ta hazibi ya ce a umar ya ce ma da ya umar ya ce ga bida mai kyau amma ce wannan bida ma da ta ya yi wannan bida to yan uwa kalmar bida da umar ya ke da nan kalma ce ta ganin manzo Allah lokacin gabar duniya an bari abubakar bai fara ba amma asalin abin bai cikin bid'a wata ke zamu ma abin zargi mai bid'a wa abin zargi abin da annabi manzo Allah bai yi ba sabon ba su yi ba daga baya aka kire shi shi kuma wannan a shi annabi ya yi sallar jama'a kwana daya kwana biyu yace abin da ya hana yi mutu gudun a maida ta farilla ce ba za ku iya ba shi yasa bai fito ba to zuwa ibn khattab ya ga da cewa wannan magana wajibci ya kare ina da kuma ga Allah ba ba sabo kuma annabi abin annabi ya ga wannan kuma ga matsala ta rabuwa kai shi da Umar ya yi wannan abin da ya fara a dangane ga Abubakar bai ba shi ya fara sai halibofi shi ne amma bid'a abin zargi abu na ibada wannan manzon Allah bai sabe shi wai mu akwai da sunna cikin addini duk abin da ta ijma'in sahabbai abin aiki wannan abu kuma yayin da kowa ba wanda mai iskari da suka kawo wannan da magana an gama gama qur'ani ma kuji ba bid'a ga kuna wuturi kuna ga an gama qur'ani duk wannan shirme ne gama qur'ani ma manzo yana yana da rai ake rubuta da bayan kuma ku tabu wayi masu rubutun wayi suna kawo wannan wasu abu bugun ahlus sunna kun ji ba bid'a wani ma dan wuta zai kawo maka ka hawo jirgi ka hawo mota yanzu yanzu minti talatin biyu ce ba wanda mun kiyar da gana wannan gana gida ne yanzu kayan hau mutu talatin na masallaci wani yake da gana yake ce malam wai su a nan mutane sai kasu tambayoyi ne ce suna ce masu wayan bida kun ce kun ce kuku bida kuka hau jirgi jiwa a gana ma allah yanzu yanzu mun ce mutu talatin ba yana kayan hau nan suna ce musu wai wai suna hawan jirgi suna hawan mota suna ma ba ta yi ba sun mai bida ba mai ce maka ka hau jirgi ka hau mota ka sa marta bid'a ce da san mai bid'a jahili ne abinda ake kira bid'a abinda kai alaka da addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu damar ce kallama da cigaban duniya da bane yanzu da kuma kere kere abinda sha addini ne zo koya shine babu dama ga wani abin da ke da alaka da samun lada a wajen Allah abinda sha ibada shine wani bai da hakkin kirkira ga wanda Allah ya yi shine kurfa Allah ga wanda ya aiko ya koya muku ibada sai wani zai shi ma ki koya muku an kafa ne shi ne shi ne hadarin shi ne hadarin bid'a shi Allah ga wanda ya aiko shi muka bada misali wannan wata kakatun mu ne mutum na adam ya sai ma Allah tsaki amma bai ma gwamnati yanzu yau ka bude buru a dama garan kai kai biro kai kai na gwamnati a kawo ka sun yanka kwal order ka kwan lafiya na garin ka je baka tsara gani ka je wata unguwa ka bude biro ka ka ce ka sa gwamnati wurin laura kawai mota ka fantar baki ka kwallon ya to shi allah shi wannan gwamnati haka ne gwamnati ga wanda ya turo shi ne wakilin shi a shahada makara kai allah ga wanda ya turo shi ne wakilin shi a duniya gaba ɗaya ya tashin kiyama shi zai ka ibadar allah ya koya mutane kai ta kai maka koya ya allah zai maka dole kai daga shi haɗari shi ne haɗarin kenan wannan bid'a ana abin da yake da alaƙa kenan umar bin khattab to shine kenan ake sabani umar bin khattab raka 20 ce nauce amma ma kowa ya sani har masu sabani da aka samu tsakanin tsakanin su kamar albani malaman hijaz da malaman saudiya suna cewa ana iya yi dole abu ne duka mas'ala ce ta umar nawa ne yayi suna ga cewa ruwaya da ta sama da sha ɗaya ba ta inganta ba ta inganta duka ne wai magana ce ake ta umar nawa ya sa amma ko ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bakin ta kenan sha ɗaya ƙwaruruwa sha uku wannan kowa suna kai ba mai gada kan ba mai gada kan annabi tambaya nawa ya wuce ne shi kuma ka bayyana a shahidi ƙara bai ƙara ba a ramadan ko wani ramadan a kai sha ɗaya ke da saɓanin ana shi wani ɗana daban ke tabbas bashin albani ke can ƙaddara an yi wace ta yi ta annabi da ta wanda aka bayyana zalama a takaice ne wannan shi ne abin da yake da alaƙa da wuce sai unut sai ya ce al'unutu fil wutar yin al'unutu a cikin wutar an alhassan bin ali qal allamani rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil wutar hasan ke jika jika a namsa salama hasan bin ali yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ni wasu kalmomi da zai rika faɗinsu a cikin mutirina a wutir ga su Allahu hadini fi man hadai wa afini fi man afai wa tawallani fi man tawallai wa barik li fi ma a'tai wa qini sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yudhillu man walayt tabarakta rabbana wa ta'ala wannan ruwaya imam abu dawud nasa'i tirmizi ibn majah din dole suna harbakin kowa kata kenan wannan ruwaya tace hasan bin ali ke cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ni kalmomi da zan karantawa a wutirina sunan allahumma hadini fi man hadai Allah ka shiryar da ni cikin wanda ka shiryar da su wa afini fi man afait Allah ka bani lafiya cikin wanda ka ba lafiya da dukkan wata fitina wa tawallani fi man tawallayt Allah ka jibinci lamarina cikin wani kakkauna iya jibinta lamarinsu Allah wa barik li fi ma a'tait ya Allah kaman albarka cikin abin da ka bani Allah ka ba nima albarka Allah kaman albarka kan abin da ka bani wa qini sharra ma qadait Allah ka kiyaye sharrin da wani hukunta Allah ka kiyaye daga sharri ka kiyaye daga sharrin hukuncin ka Allah fa innaka taqdi wa la yuqda alayk Allah kai kake hukunci ba hukunci kanka wa innahu la yadhillu man walayt domin lamarin duk wanda kace mutum lamarin shi bai kaskanta duk wanda Allah ya kace mutum lamarin shi bai kaskanta haka yace tabarakata rabbana wa ta'ala ya ubangijinmu ka dokaka ka girmama ya Allah shi ma'ana addu'a kenan kenan wannan ita ce ake yi a wutiri bayan an kare karatu kahin ayi ruku yace wa sunnatu fi hadha al-qunut أن يكون قبل الركوع لحديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع yace sunna ta alkunutu zamanto an yi ta kahin ruku'i in akwai tanwa daban wannan ta iya ta wuce a yi ta kahin ruku'i dalilin hadisin wai bin ka'ab ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya alkunutu a cikin wuturi kafin rukuni ruwata ta guda wuta ya ce walayu sharar alkunutu filfarida illafin nazila ba a shar'anta bayan alkunutu a sallah ta farilla kullum yadda ake yi sai wani abu sabo da ya bujirwa musulmi wala ya kusa bi salatan tuna sala kuma an wani abin ya zo ba a cewa a sallah su ba za a yi ko ta magarba ko wata sallah za a yi ba a keɓan sallah kaza ake kaza ba a yi kowace za a yi kuma ita ta nazira wani abu sabo da ya zo musulmi in za a wani alkunutun wa ya ja'alu ba ga ruku za a yi ta bayan an taso daga ruku'i kayan sujada ita a nan ake yin ta nazira hujja ta haka ce an abin horaira radiyallahu anhu عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قناتك بعد قنات بعد الركوع أبو هريرة كتوى من زعل صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد إن زي الدعاء معناته الله هلك da wani shine al'adin Allah kawai wani da da mara kyau ga wani Allah wani kaza ko auridu li ahadin ko dai zai wata addu'a ta alheri Allah ma wani kaza na alheri shine ala ahadin li ahadin kenan zai addu'a ta Allah ma wani kaza ko Allah ba wani kaza ga yanda yake yanta iyayenta ba da ruku iyayenta ba ruku haka Imam Bukhari ya rawaito Ibn Majah sai amma al-qunut fil fajr abadan fa bid'atun amma yin al-qunut kullum sallar asuba milhuk ida da milhuk shuru daga shuru an ji haka da ida to wannan alqunutu a sallah ta asuba yace har kullun ayita yace wannan bid'a ce kuma hankali da yan mai da amsa yan mai da raddi wannan bid'a da yace ba shi wani ba yace kama sarraha bi zalika ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan cewa yin alqunutu a kullum bayan sallar asuba bid'a ce yace haka ya bai suka sabai suka bayyana karara cikin sabai wasu sun bayyana karara cewa bid'a ce ya kawo ruwaya an abi malik al-ashja'i sa'al min tariq قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نهوا من خمس سنين فقالوا قنطون في الفجر فقال أي بني مو دسم شاهداء وتاء وعلي هنا بالكوفة علي yace ya babana nan sahabi ne dan sahabi ne bi malik ashirin yace ma baban shi ya baba kai dai ka yi sallah bayan manzana sallar sallam ka yi sallah bayan abubakar ka yi bayan umar ka yi bayan usman ka yi bayan ali a nan a kufa wa ali hauna da kufa har ali ma ka yi sallah bashi a nan a kufa duka ga tuwar wa saura ya yi bayan annabi abubakar umar usman ali kowane sallah biyar a bayan gaba daya wani shi da kan ya ce baba wa'innan da ka yi sallah a bayansu a fakanu kanatun lafatar sana kunutu a asaba sana kunutu a sallar asaba yawan shekaru misalin shekara a kayi da al'anan hamsa sinin misalin shekara biyar na min hamsa sinin kinan kayi shekara sallah ma a bayan sayar da ali wani shekara biyar da ali kinan yi kenan wannan duka sallah bayan su annabi bar duniya a wakil kaskar gaba daya alima suka wajen biyar wa'annan babana wa'annan suna alƙunuta a sallar asaba ya ce aibin hudasun ɗana bida ce wani amsa da ta sahabi ba amsa kama ka cika wani ya ce ka zagi wani ce bida ce wani sahabi ne ba suka kat kuma sallar bayan biyar a nan sallar sallar da khalifa guda hudu kowane ce ba mai yi ta ɗana bida ce yaro wannan ana garuwa sun cikin bin maja kaga cikin wannan rukun ya kawo waye sai wata idan sa wannan cikin bulugu mara cikin bulugu mara cikin bulugu mara ka ji su ya gashi kaza cikin cikin bulugu mara yanzu kenan yake cewa wa min al muhal anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam كان في كل غداة بعض الاعتدال من الركوع يقول لم أدن في من هديت فتولنا في من توليت إلى آخر نغنان lokacin bai iya mana damar ida wannan insha Allah yanzu in Allah ya dawo da mu insha Allah sati da zuwa sai mu ga magana hujjar da zai kawa ya raddi ga masu ganin an ko ta ruwaya shi annabi ya ya kurun ta bar duniya to zai raddi kan wannan ruwaya insha Allah in Allah kan ta san insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته